إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama wannan safiya ta asabar yau muna 25 ga watan da ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1442 a kidan miladiya yau tara ga watan ɗaya shekara ta 2021 muna na cikin wannan littafi da ke magana akan ka'idoji guda goma da ke taimakawa gurin samun tsaftar rai da tsarkin zuciya idan yan uwa musulmi ba su manta ba sati da ya gabata mun shiga ka'ida ta goma kuma ka'ida ta ƙarshe a cikin wannan littafi wanda yake bayani akan cewa in kana neman zuciyanka ta tsarkaka ranka ya tsafta to sai ka san yanayin rai da yanayin jujjuyawar rai da yawan cututtukan da ke samun zuciya da rai da kuma yadda ake magance su hakan zai taimaka ma bawa domin wurin iya magance waɗannan cututtuka da ke fada mazukata sai ya zama ya samu tsarki a cikin bayanin malam ya kawo mana cewa rai na ɗan adam ta kaskashi uku kamar yadda alƙur'ani mai girma ya bada akwai annafsul mutma'inna na tsatsiyar rai wacce take ita kullum tana samun natsuwa tana ɗebe kewa ne da imani da ambatan Allah da ibada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da yadda take fuskantar Allah ita wannan ran da yaushe tana cikin natsuwa tana cikin kwanciyar hankali irin wannan ran ita ce Allah subhanahu wata'ala ya bayanin ta a cikin alqur'ani ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي yace akwai rai na ta biyu ita ce annafsul lawwama rai wacce take yawan zargin ma'abocinta akan kurakuran da yake yi tana kuma zarginsa akan koma baya da sakaci da lakulaku da yake yi a wurin da'a ga Allah da kuma wajiban da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa ita ma wannan rai ita ma Allah ya yi magana ta a cikin alqur'ani inda yake cewa wala uqsimu bin nafsil lawwama Allah ce ina rantsuwa da rai mai yawan zargin kanta rai na uku ita ce al'ammaratu bisu'i ran da take yawan umarni da mummunan aiki ita ce wacce take zaburar da ma'abocinta akan aikata haramun fada mazunubai duk inda ta san za ta fizge shi zuwa ga mummunan aiki za ta fizge shi wuraren kaskanci za ta tunkuɗa shi je yana aikace miyagun ayyuka ita ma irin wannan rai Allah subhanahu wata'ala ya magananta a cikin alqur'ani mai girma wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i lalle rai tana yawan umarni da mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai dai wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya mishi gamtakata to sai malai yake cewa fa hadhihi al-awsafi fa hadhihi al-awsaf thalatha kaga waɗannan sifofi guda uku na rai lin nafsi na rai hiya fil haqiqa ahwalu muta'alliqatun bi nafsi yace yanayi da ke samun rai lokaci bayan lokaci ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتتغير shi yasa zaka ga waɗannan yanayi guda uku dinnan suna caccanzawa suna iya sassaɓawa bi hasabil waridat allati taridu alin nafsi saboda yanayin ababen da ke bijiran ma zuciyar yau da kullum sai ga zuciyar tana caccanzawa kamar yadda muka yi bayani a baya cewa ba wai ana batu ne akan kowane mutum zai ɗauki ɗaya daga cikin nau'o'i na rayuka guda uku in ba kuma ta bayanin da muka yi a baya ba cewa waɗannan yanayi ne da sifofin da rai ke sufantuwa da su saboda waɗansu abubuwa da ke faɗo mara akwai yiwuwa kamar da mala yake cewa bari makaranta yace qad tajtami'u hadhihi sifati inda al-insan fi yawmin wahidin bi hasabi halin nafs akwai yiwuwan a rana daya duka wannan sifofin su samu wani ran dan adam rana daya kai ba ma a rana daya ba tsakankanin magriba da isha'i akwai akwai yiwuwan zuciyar dan adam ta caccanza duka ta hawa nan waɗannan karkashe-karkashen guda uku mutum yana iya tasowa a matsayin bari in je in sata a masallaci bari in je in sata a masallaci in sata takalmin mutane in na ga wayansu in sata in na sata na je na kai aka bani abin da aka bani in je in sha wiwi cikin daren nan kagarin shi ta zama ne a wannan lokacin al'ammaratu bisu'i yana zuwa masallaci sai ya ji ana wa'azi sai wannan wa'azi da ya bijiro ma zuciyarsa sai ya kama zuciya nan da nan sai ya la'afa sai ya fara ganin ka aiko na yi kuskure jiya me yasa ne sace sace me yasa nake shaye shaye kaga a wannan lokacin ran ta koma mene ta koma allawama daga lokacin sai ya ce bari in zauna a masallaci bari in zauna a masallaci tare da mutanen kirki daga lokacin nan yana jin wa'azi sai ya tashi cikin nishadi yana jin imani yana jin burma ta shi kiyamun laili burma je ga da mahaifin shi kwanan su bakwai ba su haɗu ba burma je kala burma je kala sai kasance a wannan lokacin ta zama mene ta zama almuqma inna da haka akwai yiwuwan cikin lokaci kankani ran dan adam duk ta fada cikin irin waɗannan halaye da haka ba wai ana batun cewa yanzu kai in ranka ta zama almuqma inna to ba kuma za ta zama al'ammara ba ba kuma ana nufin in ta zama allawama ba za ta zama almukuma inna ba ba haka ake nufi ba yanayi ne abubuwa ne ke faruwa sai ta taso mare sai ka gare ta zama almukuma inna wani lokaci ta zama allawama wani lokaci kuma sai ta zama al'ammaratu da su na tabbatar da kowa ya san ka zuciyar shi take akwai lokacin da za ka ji zuciyanka tana karanta maka ƙarya kuma kai ka san ƙarya ne yawwa ta karanta maka cewa wallahi in ya maka yanzu ka sake hakuri da shi ka zazzage shi ka gaggaya mai magana kai mishi kaza kai mishi kaza kai mishi kaza kila wani lokacin kuma sai ka ji zuciyar tana ga ma kai rayuwar duniya a nawa take kai hakuri ka ji dan uwan kai ya za ka yi da su gashi manzon Allah ce ai hakuri da yan uwa ai hakuri da zumunci ai hakuri da su kawai wani lokaci sai ka ji zuciyar ta gabaki ɗaya ta koma ga Allah sai ka ji ba ma ka sha'awar shigowa cikin jama'a kai mu'amala ka fi son ka keɓe kanka ka ɗauko alƙur'ani mai girma ka karanta ka ɗauko littattafai na imani ka karanta da za ka sami imani haka ran adam take to shine malai ke cewa idan ka fahimci irin waɗannan halaye na rai ka gane cewa cututtuka sukan faɗa ma rai shine in ta zama al'amara bi su cuta ce ta faɗa ma mun kawo cututtukan kusan guda goma sha ɗaya satin da ya gabata idan ba ku manta ba to yayin da ka gane cutan da rai take samu ka kuma gane hanyoyin da ake bi a magance waɗannan cututtukan to kenan ka samu rabin magani saboda idan ka gane cuta ai ka samu ma rabin magani a ce yanzu wata cuta ke damunka an gano ta to rabin magani ya samu rabin magani ya samu shi yasa kana zuwa gurin likita yanzu ka ce mishi likita ina jin sanyi ina jin kaza ina jin kaza abu na farko sai ce aje ai test ai diagnosis din wata matsala ke damun ka typhoid ne ko ko kana fama da malaria ne in ka ce likita numfashi na mun wahala sai a ce corona ne ko ko menene misali sai an yi diagnosis din matsalan tukuna a lalubo menene cutar ka to in aka lalubo cutan to an samu rabin maganin sa ko da ba a baka magani ba za a baka shawarwarin da za ka bi wannan cutan ta zama ta yi maka sauki sai a ce an gano wannan matsalar numfashi da ke damun ka asman to ka nisanci da kura take ka nisanci kaza ka nisanci kaza ka nisanci kaza an gano wannan cutar taka ciwon zuciya ce ka nisanci abinci iri kaza ka nisanci abin sha iri kaza ka nisanci abu kaza ka nisanci abu kaza kar ka rika yin abin da zai kaza kar ka rika barin abin da zai kaza kaga an baka shawarwari shi yasa akwai cututtukan ma da suke ba magani suke nema ba shawarwari kawai suke nema ibn qayyim ya kawo wannan a cikin adda'uwar dawa a ba cikin adda'uwar dawa ba a cikin aqibin nabawi kwararren likita idan ka je kafin ma ya baka magani sai ya maka tambayoyi goma ya gano waɗansu abubuwa goma da ke tare da kai to daga nan ne zai iya gano ma matsalanka tana neman magani ne ko ba magani take ne ba to haka zuciya take idan ka gane ta da kyau ka gane cututtukan da ke samunta ka gane magungunan da ake bi hanyoyin da ake bi a magance waɗannan cututtukan to shi kenan ka sami rabin maganin to shi ne sai malik ke cewa wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi an-nafs amsilatan tubayyinu halaha ma'al insani yace malamai sun buga misalai wanda zai ƙara fito maka da yadda rai take karara liyasula tasawwuruha alal muslim domin ka ƙara hararu yadda haƙiƙanin rai take fa yaji ta hida ba'da zalika fi islahiha wa tazkiyatiha daga nan kuma sai ka ƙara zabara ka ƙara zage damtse domin gyaran ranka da tsaftace ta mala yace wa aqtasiru huna ala misalaini li imamaini jalilaini anan zan kawo maka wasu misalai guda biyu wanda waɗansu jigajigan malamai guda biyu na musulunci suka buga yadda rai take da yadda ake magance cututtukanta ya ce zan buga maka waɗannan misalai guda biyu almisalu al-awwal misali na farko yace darabahu al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala fi kitabi adabun nufus al-imam abubakar al-ajurri shine ya buga wannan misali na farko saurare shi da kyau dan ya dauko abin da dan fadi amma in kai hakuri kana da kyau zaka gane abin da yake nufi fa qala sai yake cewa ana umassilu laka misalan la yakhfa alayka amruha insha Allah yace zan buga maka misali in ka gane misalin nan da kyau to al'amarin rai ba zai boye gare ka za ka gane yadda ran dan adam take karara za kuma kai aikin da zai taimake ka kanta sai ma da ce ilam annan nafsa masaluha ka masalil muhuril hasan min al khayr yace to ka sani cewa misalin rai kamin misalin dan doki ne kyakkyawa irin matasan dawakan nan doki ya taso garba-garba cikin kyau ga yana in ka kalle shi na da ban sha'awa ga kuma shi na cikin gaban kuruciyarsa ka ji sayin da ɗan doki yake za ga idan mutum ya faya kuzari ya faya kazar kazar sai ka ji an ce kamar ɗan doki saboda idan yana matashi yana saurayi to yana cikin ƙarfin shi da kuzari babu abin da ke gagararsa ya ce to haka rai take misalin ta kenan idza nazara ilayhi an-nazir a'jabahu husnuhu wa baha'uhu duk mai kallo idan ya kallo wannan kan dokin yana cikin gaban kuruciyarsa yana saurayi sai kaga yana burge shi kuma yana ba shi sha'awa fa yaqulu ahli al-basirati bihi to idan aka sami ƙwararrurin sanin harkan dawakai da yadda ake horar da dawakai su ba da a ci gajiyansu ko da yadda wakan nan ana so a yi sokowa da su sai an horar da su ai dawakan sokowa ai ba na so za ka ɗauko dokinka daga ƙauye kawai ka zo ka ce shiga cikin filin sokowa ba a yi mata ko kuma ana son a yi irin ina irin abin da za ga yanzu na ga galibi tura suka fi irin ku ga an horar da doki sai a sai a zabarar da dokin sai a ce mishi kawai je ka tsallake can sai ya tsallake sai je ka tsallake can wurare biyu a haɗe sai je ya tsallake a kira dokin a ce ya dawo sai ya dawo a ce ya gudu sai ya gudu har akwai wani takama da suke koya ma doki kaga doki yana tafe yana rangwada inda ka san mutum yana rangwada ya juya dama ya juya hagu ya daga kai ko kuma ana son ya rini ana faɗa mishi wata kalma zai rini zai bar kafafuwan shi a sama ana faɗa mishi wata kalma sai ya sauki bi ma'ana dai duk yadda ake son a sarrafa doki ya zama yayi abin da ake nema to ana iya yin haka to shine malam sai yake kawo cewa fa yaqulu ahli al-basirati bihi sai ƙwararru wurin sanin harkan dawakai da yadda ake horar da su a sarrafa su sai su ce ma wannan mai dokin la yuntafa'u bi hadha hatta yurada riyadatan hasanatan kaga dai da kake ganin kyan dokin nan da ban sha'awar shi da kuruciyarsa to in dai kana son ka ci gajiyarsa sai an je an horar da dokin nan kyakkyawan horo sai an kai shi gurin ƙwararru sun horar da shi wa yu'addabu adaban hasanan aladabtar da dokin nan ladabi mai kyau ba a ladabtar da shi a dukan shi ba ba shine ma'anar ladabi ba wato a koya mishi abin da ake so ya rika yi shine na bada wa'annan misalan tun kafin mu kawo wannan abu nan fa shine idin to idan aka horar da dokin aka tarbiyyantar da shi aka ladabtar da shi irin aikin da ake so ya rika yi fa hina idan a wannan lokaci yuntafa'u bihi to a lokacin ne za a amfana da shi fa yasluhu li talabi wal haram a lokacin nan in aka ba shi umarni sai ya rika karban umarni in aka sa shi ya sukuwa sai ya iya yin sukuwa wa ya hamadu rakibuhu a waƙibata abibihi wa riyadatihi shi kuma mai dokin a wannan lokaci zai ci amfanin ladabtar da dokin da horar da dokin da yi fa in lam yu'addab in ko dokin nan inda aka ɗauko shi daga ƙauye haka nan aka zo ba a horar da shi ba ba a tarbiyyantar da shi ba ba a ladabtar da shi ba lam yuntafa bi husnihi to wannan kyan nashi zai kare kawai akan kyan dan maciji ne ba za a amfana da shi ba ba zai je ce maka sukuwa ba misali imanin ke bada ba zai je ya maka wani aiki da zaka bashi umarni ya yi ko ya bari ba wala ba ha wannan kyan nan shi biya take a kawai ba za a amfana da shi ba wala ya hamadu rakibu wa awa ibahu inda alhaja lokacin da ake da bukatun yi wani abin da ake so to me dokin kuma zai samu abin da shi kuma yake so kila kuna fahimta ta da kyau Allah ya sa a cikin mu nan akwai wanda yake irin wannan harkan da wakan ya san kai komo harkan da wakai zai rika gane abin da ake faɗi sosai fa in qabila sahibu hadha al-muhr qawl ahli ahli an-nasiyat wal basirati bihi idan mai dokin nan ya dauki shawaran ƙwararrun shi akan harkan doki ya dauki shawaransa da nasihansu alima anna hadha qawlun sahih zai gane tabbata wannan maganar gaskiya ce fadafa'ahu ila ra'i to a wannan lokaci sai ya dauki dokin nashi duk da kyan nan nashi da ban sha'awar nan nashi sai kuma ya dauke shi sai ya kai shi ga mai horarwa farabahu sai ya horar da shi thumma la yasluhu an yakuna ar-ra'idu illa 'aliman bi riyadati to idan kuma mutum ya tashi zai kai dokin shi inda za a horar ai ba zai yi kowane kare da doki ko kuma kowane karabita ka bashi ka ce horar mun da doki ba sai wanda yake ƙwararre yana da ilimin ya san yadda ake horar da dawakai ba za ka zo ka samu limamin angon ka ce to Allah ga baka malam ku ne dai malaman mu to ga doki na to Allah ina son a koyar da shi yanda zai so kuwa inda in an ce ya zo ya zo in an ce ya koma ya koma in an ce ya tsalle ya tsalle in an ce ya kaza ya kaza Allah za ka samu liman ba sai dai ka je ka nemi ƙwararre ina ƙwararre cikin harkan doki akwai fa karatun da ake akan wannan harkan har ai digiri har ai masters har ai PhD akan harkan yadda ake horar da doki kaga wani shi ya zan farfesa kawai yadda ake horar da dawakai in kuma ka bashi dokin ka wata shida wata bakwai sai kaga dokin ya canza ya koma ya rikide irin yadda aka horar da shi din kowane doki da irin yadda ake so ya zama kaga akwai dokin da yake masu sukuwa za ka ji suna faɗin akwai dokin da yake yana gudu da zuciya ne shi doki ne mai zuciya ka san ko mutum ya kafa mai zuciya bai yadda ya ga kayi wani abin kirki ba shi ma zai ga zan iya wallahi kenan kun sa ka irin waɗannan mutane tsabar zuciya ne kawai ke tabi shi ba zuciya na fushi ba wato shi mutum ne mai kishin kansa shi ne ma'anar zuciya yana kishin kansa bai yadda ne wani ya shiga gaban shi ba to ko a aji ne Allah haɗa ka da irin wannan ko nun kokarin ka sai ka sha azaba a ce ga wani mutum mai basira mai kwado mai kokari akwai wanda yake gifted ko shi Allah ya mishi baiwa ne ana yin abu ya gane to idan Allah ya haɗa shi da mai zuciya irin wancan sai ya wahalar da shi saboda duk abin da ya ga yi shi ma bai yadda kansa ba sai ya yi irin shi to da haka sai kaga ko da za ka wuce shi sai dai kurka kan kanka shine sai kaji ana cewa kullun doki wato a cikin doki akwai misalai ne da yawa so don haka haka wani doki yake shi yana gudu da zuciya ne idan yana gudu kuka fara sukuwa da shi duk inda ya ga wani dokin ɗan uwan shi ya shiga gaban sa to a wani lokacin zai ga da zai yadda ba sai shi ya shiga gaban shi to shi ma wannan ɗin ana horar da shi ya koma haka a sanya mishi zuciya kun fahimta a sanya ma doki zuciya kawai kar ka yadda ka ga wani a gaban ka da aka dai inda aka kama kukuwa ya ga wani a gaban shi to duk inda za a yi sai ya wuce shi akwai dokin da yake gudu shi kuma na halitta shi halittar sa ne har shi ne sai ga inda tura suke yi sai su rika sanya dawakai masu gudu wannan dokin a tarihin zura'an su yana da gudu sai a je a samo wani dokin ma wani shi ma a tarihin zura'an ku familin su wannan dokin su ma magudani yau sai a haɗa barbaransu saboda a samu gudun ya kawo ila kun gane saboda gudun ya kawo ko a yanzu idan da za a samu wani mutum mai basira na ƙarshe a samu wata yarinya mai basira ta ƙarshe in aka haɗa su aure to 'ya'yan da za su haifo sai sun fi su basira don za su ɗibo daga basiran uwan su ɗibo daga basiran uban sai kasance ɗa daga cikin 'ya'yan sai kasance ya haɗa basiran uwan shi da uban shi sai zama basiran ya kawo irin wannan matsalar ne ke faruwa gurin auratayya sai kaji an ce maka kada ne ss ya aure ne ss ko ne as ya aure ne as in ne as ya aure ne as akwai yiwuwan ss din nan su haɗu ga ɗa wani rukuni ne na jini za ka ji namiji akwai ne aa akwai ne as akwai ne ss wannan s ɗin guba ne kun gani to idan aka je aure shine sai ka ji an ce aje ayi aure idan AA ne duka lafiyar su lau za su iya aure lafiya ne idan wannan namijin yana da AS macen tana AE babu laifi aje ayi aure ba wani matsala ba za a samu kila ba idan ma namijin shine AS kan AA din macen AS babu matsala amma yinda matsala za ta fara a ce namijin AS macen AS to akwai yiwuwan ɗan da za a haifa ya ɗauko s ɗan uwan ya ɗauko s ɗan uba sai ya kasance ya zama fitila kun gane akwai kuma yiwuwan ya ɗauko a ɗan uwan ya ɗauko a ɗan uba shi yasa ba wai tilas ne duk inda masu asas suka taru sai an haifi fitila ba tilas ba ne akwai yiwuwan shi ma ɗin ya zama as akwai yiwuwan ya zama ae akwai yiwuwan ya zama ss amma in dai ss ne to ko ana ha maza ha maza sai an haifo su kila kun gane abin da muke nufi ko ana ha maza ha mata sai an haihu su kenan ba maganar fikirin nake yi ba amma abin da nake so in nuna shine irin yadda wato jini ke haɗuwa da jini innal irqa jarrarun ko kuma gassasun jini na tasiri a cikin jini to ina bayani ne akan cewa doki in aka samu maguji ana iya haɗa shi da wata magujiyan in suka yi wannan auren to sai a samu dokin da ya fi gudu to amma duk wannan kaga irin gane haka ai sai wanda ke mu'amala da yawa kan misali zai gano haka shine kuma zai iya yin madokin tarbiyyar da ake yi mai masa to shine ma yake cewa ma'ahu sabrun ala ma ma'ahu min ilmi riyada to baya ga kuma malamin da za a bashi tarbiyyar dokin ya horar da dokin baya ga ya zama mai ilimi sai kuma ya zama yana da haƙuri haƙurin da zai iya horar da doki akwai wani akwai shi da ilimi da fahimta yana da basira amma kuma rago ne ko ka kai dokin sa gurin dokin ka wurin sa sai dai ta sa lokaci bari insha Allah sati mai zuwa zan fara tarbiyantar da dokin nan zuwa sati mai zuwa sai ga ka bari dai in kwanta in bacci tukuna sai na farka bari dai sai gobe bari dai sai sati mai zuwa bari dai sai wata mai zuwa ba shi da hakuri rago ne ka salalle ne to kaga wannan ilimin nashi ba zai amfani dokin nan ba ke tunda yana da kasala yana da ragwanci yana da lakulaku yana da kan jiki shine ke cewa fa in kana ma'ahu bi riyabati fa in kana ma'ahu bi riyabati wa nasahu in tafa bi sahibi idan ya zama ga ilimin ga hakurin to a wannan lokacin in ya horar da dokin yema dokin nasiha kun san nasiha ai mun sha faɗin ma'anin nasiha nasiha ba shine zai samu doki ce to ya kai doki ittaqillah ittaqillah haitu ma kunta ba wannan nasiha ake nufi ba ya ma dokin nasiha ya nufaci dokin da alkhairi ya dora dokin akan turban da ake so to idan ya wannan in tafa abi ya sahibu to sai mai dokin ya amfani da shi kuna dai biyo misali a hankali ko to sai ce fa in kana ra'idu la ma'rifata ma'ahu bi riyada sai aka yi rashin dace da aka dauki wannan dokin sai aka kai wanda ba shi da ilimin horar da doki wala ilma bi adabil khayl kuma bai san yadda ake ladabtar da dawakai ba a horar da su matsalar da za ta faru a wannan gurin afsada hazal mughur zai ƙara bata wannan dokin kila aka ce to malam ka je ka horar mana da dokin nan shi sai dauka ana nufin aiki dukan dokin sai ya sa dokin ya ke kashi tun da ya saba da duka in kana son ya tafi in za ka buge shi sau ɗari ba za shi ba mene ake cewa na jaki mene ake cewa turjiyan jaki idan jaki ya turjiya sai dai kai ta duka ba zai yi ba to in ya horar da dokin ya ta'azartar da dokin dokin ya saba da azaba ko an ce yayi ba zai yi ba kuma ba zai horu ba kaga lokacin doki ya lalace wa ata'aba nafsahu kuma wannan mai horon ya wahalar da kansa ya ce yin aikin da yake ba shi aka aike shi ba ko kuma ya sa dokin ya bushe ya rami ya karmashi shi yana ce in za a horar da doki sai a hana shi abinci in an yaka an horar da doki ke ko kuma a hana shi ruwa ko kuma a sa yi ta gudu dokin ya zama taɓaɓɓe ana sakin shi zai zuwa a guji ya ɓata doki a wannan lokacin walam ya hamad rake buhu a waƙe to mahayin dokin ba zai amfana da wannan irin tarbiyya da horon da ake ma dokin ba وإن كان الرائد معه معرفة الرياضة والأدب للخير idan ya kasance wanda aka ba tarbiyyar dokin da horar da dokin yana cikakken ilimin yadda ake horar da doki da yadda ake tarbiyyar doki illa annahu ma'a ma'rifatihi lam yasbir ala mashaqqatir riyada kamar yadda muka faɗi a baya sai dai duk da wannan ilimin nashi amma bai da haƙuri na juri yadda za a yi ta madokin horo har ya ɗauki horon wa ahabba tarfih li nafsihi yana faci kawai ya zauna ya ta hutu shi bai san ya tafi tashi ma yana wahala yau da rana yau da sanyi gobe ana ruwa shi ba zai fita ya wahala da kanshi ba shi ma wa tawana amma wajaba alaihi min an-nasihati fi riyada ya talakula ku akan yayi abin da ya wajaba a kansa dangane da horar da dokin nan afsada hadha al-muhur shi ma zai bata dokin ne zai mai da dokin shantakakke mai san jiki kasan kamar yadda kake gani a cikin mutane akwai akwai rago mai san jiki mai san kai to haka shi ma in aka so a tarbiyyantar a ladabtar da wata dabba ita ma ana iya mai da ita haka shi ne sai kaga sai kaga an samu kura ko zaki sai mutum ya tarbiyyantar da zaki da kura sai kaga yana shiga wurin kura ko zaki ba amawali ba sa mata komi a baki ba sai ya gaya shiga ya wasa da 'ya'yan zakuna ya hau bayan zaki ya wasa da shi zakin ya buɗe baki yana kama hannun shi yana lallashewa amma ya horar da shi kai in kana gani sai ka ji gaban kana faɗi ka ga mutum na wasa da kura ko zaki kai za ka yi wannan aika-aika kai wannan aika-aika ne haka za ga tura na yi sai ga mutum kawai shiga ɗakin zakuna ‘ya'yan zakona su taso mishi wasu na ta wasa kai wannan wasan za ka yi shi to shi ne malake cewa to shi ma aka sami mai horon ya zama irin wannan afsada hazal muhur sai ƙara ɓata dokin wa asa ilaihi zai cutar da dokin walam yasluhu li talabi dokin ba zai amfani ba idan aka nemi yayi wani abu wala lil harab ba kuma zai iya sukuwa ba wa kana lahu manzarun bila makhba sai ya zama ta huda ba ta shiga ba ga kyau a ido amma ba zai iya jawo maka wani amfani ba malik ce fa in kana maliku huwa ra'idu lahu in kuma aka yi dace me dokin shine mai horar da dokin mamallakin dokin dama shine mai horar da dokin to in ya fada cikin waɗancan matsalolin ya sa san jiki ko kuma bai san yadda ake horarwan ba ko makamantan wannan nadima ala tawanihi yau la yanfa'un nadam to lokacin da aka ce a je filin sukuwa to a lokacin nan zai nadama sai ya nadama kai to ga doki har doki duk wanda ya zo sai ya yabi wannan dokin sai ya jinjina makin dokin amma kuma ga doki bai iya gudu ba cikin yan uwan shi da wakai bai san zo ba bai san tafi ba bai san yi tsalla ba bai san yi rini ba bai san yi takama ba bai san yi kaza ba bai san kawai ba to kuma gashi an ce an ce ana son a haɗa shi da ƴan uwan shi da wakai da suka sami irin wannan tarbiyyar kaga dole shi ya zama na baya to a wannan lokaci kuma mai dokin sai ya nadama lokacin da nadama ba zai yi shi amfani ba hina nazara ila ghairihi fi waqti qalabi qabbala wa fa'ajaraha a yayin da ya fuskanci cewa ga sauran dawakai in aka ba su umarni sukan gane umarnin da aka ba su sai su aiwatar da abin da ake so akan ce idan kun ji an buga bindiga duk an koya ma dokin kana jin an buga bindiga ana nufin ka zabar kai ta sukuwa ne shi ko sai a buga bindiga bai masa abin da yake ba yana cin yana cin ciyawa kaga lokacin nan kaga bai amfana ba ko kuma idan ka zo nan ka zo daidai gurin da kaga an ja layi guda uku duk an horar da sauran dawaka to ka zo finish kenan ka zo karshe da ka wannan lokacin sai ka tsaya shi ko wancin jahilin dokin bai sani ba ta zarce ya ta zo da gudu ya ta zo da gudu misali to kaga a wannan lokacin shi bai hankalta ba wa fi waqtil harabi qad haraba fasalima su waɗancan dawakan da aka tarbiyyantar da ku ya gudun sai kuma gudun ya kubutar da shi ko yi na ɗaya amma waƙala ba huwa walam yudirik shi ko da ya ce madogin shi to muje muje bai gani ba saboda bai samu wannan horon ba falam islam da haka ba zai na ɗaya ba ba zai ci sukuwa ba misali kullu zalika bitawani duk wannan fa matsalan ta faru ne saboda lakula kun shi wa qillati sabrihi ba'da ma'rifatihi min da kuma karancin hakurin shi bai yi hakuri ya ladabtar da dokin irin yadda ya kamata ba thumma aqbala ala nafsihi yalum to a lokacin nan ne an je filin su kuwa an samu na daya na biyu na uku na hudu da wakai duk sun yi gwaninta shi kuma na shi na baya an kira doki kaza an ba shi lamban yabo an kira doki kaza an ba shi lamban yabo an kira doki kaza an ba shi lamban yabo shi kuma na shi dokin fa shi komai lissafi shi ba ma sunan shi a list ba shi cikin bakwai ɗin farko cikin dawakai guda ashirin da ɗaya da suka yi kuwa misali to kaga a wannan lokacin kuma sai ya fuskanci kansa ya lumuha sai ya zama kai to na san matsalar nan na wani wayuwabbiquha yana aiban taran nan shi fa yaqulu lima farrat kai kai me yasa kika sakaci tunda dai abin nan baban san shi bane na san shi kaga da na sa himma duk da ba haka ba kaga da na kai dokin nan gurin wanda ya kamata ya horar da shi da ba haka ba lima qassara me yasa ka takaita baka yi abin da ya dace ba laqad ada alayya min qillati sabri kullu ma akrahu rashin hakuri ya sa gashi nan din na fada cikin halin da nake ciki a yau al-imam al-ajuri ce wallahu al-musta'an sai ya ce a aƙiƙilu rahimakumullah ku hankalta ku ƴan uwa ilma hadha al-masal ku fahimci haƙiƙanin wannan misalin da nayi wa tafaqqahu ku hankalce shi bihi tuflihu wa tanjahu za ku ci nasara kuma za ku dace to shine sai malam shi malam ne littafi kenan malam abdurrazzaq sai ce fa inna hadha al-masal al-awwal kaga wannan misali na farko yuwaddihu fihi al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala halan nafs al-bashariyya yace al-imam al-ajurri yana sifanta maka yanda ran dan adam take wa annaha kal muhuri allati tataju ila riyada wa saba fi tarwibiha yace ran dan adam tana kaman dan doki ne yana cikin gaban kazar-kazar shi da kuruciyarsa to yana da buƙatuwan a horar da shi kuma a yi haƙuri gurin horar da shi duk mutumin da bai horar da ransa ba bai kuma yi haƙuri gurin horar da ransa ba to duk cututtukan da ke samun rarke ta faɗa ne kuma sai ta mishi tasiri cikin cututtukan da muka kawo ai mun kawo guda nawa guda goma sha ɗaya ɗauka a ce misali bai horar da ran shi ba akan ya iya haƙuri da kaɗan ya iya haƙuri da rashi ya iya haƙuri da talauci ya iya haƙuri da wata rana in ya fito fesfes wata rana ya fito biji-biji duk cikin matakai na imani kana samun wannan a sha'afa ra'asahu mughbarratan qadamahu ai mun kanta a cikin kitabu tawhid akwai wanda zaka ganshi saboda shagaltuwa da al'amarin Allah bai ma samun dama ya tashi kan shi bai ma samun dama ya wanke kafan shi har ya shafa mai ko dai da awa zuwa ga Allah ba shi wancan kauye ba shi wancan gari ba shi wancan makaranta ba shi wannan majalisi bai da irin wannan dama bai da wannan lokacin to amma shi wancan bai horar da ran shi akan wannan tarbiyyar ba zaka shi kullum ko abin da yake so ya ga jikin shi test test gashin nan sai ya je gidan wankin gashi a mishi kwailin ne ko menene namiji ana mishi wannan sai ya je an mishi kaza an mishi kaza an mishi kaza bai horar da ran shi ta iya ɗaukan haƙuri da kaɗan ko haƙuri da talauci ba kaga a wannan lokacin ko da ya san cewa ƙyale-ƙyale irin wannan bai da amfani yana cutarwa ne amma ya kasa haƙuri ya kuma tarbiyyantar da kanshi to kaga sai ya cutar da shi a gaban Allah ko kuma a ce cikin cututtukan rai akwai san duniya mutum ya san wannan cutar cewa cuta ce babba a san duniya kai dai a ji sunanka kai dai ka samu kuɗi kai dai kai kaza kai dai kai kaza ya sani sarai ba bai sani ba amma bai horar da ran shi yadda zai yaƙi zuciyar shi cire makan shi san duniya ba da kyalekyalenta to wannan haka nan kana ji kana gani zai fada ma duniya ya je yana neman mulki daga nan a ce sai ya je ya nemi malami da zai rika bashi sa'a daga nan a ce sai ya shiga kungiyar asiri sannan zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza sai ya cutar da shi gaban Allah wani shi kuma yana nan jahili ne bai ma san abu kaza na cutar da rai ba bai ma sani ba shi bai san abin nan al'ishku yana cutar da rai ba shi bai san aljidalu na cutar da rai ba shi bai san alkibru na cutar da rai ba shi bai san aljahalu tana cutar da rai ba haka yana nan jahili kamar yadda muka yi magana jahalun murakkab bai sani ba kuma bai ma san bai sani ba haka ne zai zauna cikin jahilci cikin jahilci ya tabban dambandan a cikin addini yana ganin kamar shi musulmi ne kila ma tun yayi abin da zai fuskatar ta shi saboda menene bai ma san wannan abin yana cutarwa ba wani ya ce maka na rantse da ubana bai san wannan shirka ba shi bai sani ba saboda ne saboda jahilci ire-iren waɗannan abubuwan wani a jahilci irin na sai ce ai Allah ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba amma gudancin hausawa ai suna da wannan wai Allah ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba jahilci ne kawai sai ya je yana cikin tsafin sai Allah ya kaddara mutuwa ya mutu musulmi ko kafiri ya mutu mushriki kenan ba kaga jahilci ta kai shi bai san wannan cuta bace ballantana ya san maganin ta ballantana ya magance ta ko kuma ya sani amma ya kasa hakuri ya bi kun gane abin da malam ke nufi to shine yake cewa rai na dan adam kaman dan doki ne tana da buƙatuwan a horar da ita a tarbiyyantar da ita a ladabtar da ita wa an yakuna ala ilmin bil umuri allati tasluhu an-nafsa tuslihu an-nafsa wa tuzakkiha kuma ya san wai menene ke getta zukata kuma yake tsarkake zukata to kaga kenan na ɗaya aka samu ran gata na biyu yana da buƙatuwan a horar da ita yana da buƙatuwan a yi haƙuri gurin horar da ita yana da buƙatuwar a san me ya kamata a horar da ita a kai ya kamata yana da buƙatuwan kuma a san menene cututtukanta kuma ya ake magance su to duk ran da ta haɗa waɗannan to ran nan za ka samu tsarki za ka samu tsafta sai ma da yake cewa wa annal insani idza farraqa fi hadhihi al ma'rifa idan mutum ya koma baya bai gano wannan ilimin ba wa fi hadha tarwid bai gano irin wanda ake ladabtar da rai ba fa innahu sayandamu fi nihayatil maqam ghayatun nadam to a ƙarshen al'amari duk in an an kai menene magariyar tukewa inda daga nan kuma shi kenan to a lokacin mutum zai yi nadama nadama mai tsananin da yake nadama ba za ta mishi amfani ba yau shi kenan lokacin mutuwa mutum ya saki ransa kawai abin da ya ga dama bai san waɗannan abubuwan ba bai horar da ran shi akan abin da ya dace ba bai nisanta ran shi ya tsarkake ta ya tsartace ta ba bai haƙuri ba bai kaza bai kaza ba to a wannan lokacin ya je akwai ranar ƙin dillanci ranar da kayan mai gari ya bata zai yi nadama lokacin da mala'iku za su fako masa waɗanda yake ko dai ta tawafa wani mala'ikatu tsayibi ne ko kuma kishiyan haka ko ya kasance lokacin da mala'ikun za su zo mutum yana cikin tsarki da tsafta ya yi nagartattun ayyuka a duniya ya horar da ransa ya yi haƙuri ya san cututtukan rai ya yaƙe su ya san abin da ke tsarkake zuciya ya zake musu to a wannan lokaci sai ya mutu ana mishi bishara har shi ne sai ka ji na fatan ina ma ya mutu nan da nan ya mutu a kai shi ya mutu a kai shi ya mutu a kai shi amma idan mutum ya sakaci akan wannan to zai yi nadama shine nafsul lawama a fassara na biyu da muka kawo cewa a lokacin nan sai mutum ya ta zargin kansa me yasa ne kaza me yasa ban yi kaza ba me yasa ne kaza na ma yi kaza wayyo Allah wayyo Allah kaje mutum na iyo yana kururuwa yana birgima yana kashi yana fitsari ya zo mutuwa ya gama rayuwar azaba a wannan lokaci kuma daga nan fa in azaban ta faru shikenan ta barci Allah ka shirye ta da mu sai misali na biyu kun da fahimci wannan misalin da kyau to al-misalu tsani ma da ce misali na biyu ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم شيني بعد إتا قال يكي تشيو أتكل التافنسا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين يتشى النفو والنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل yace idan ka tashi kana son ka sadu da Allah kai tafiya zuwa ga Allah azancin magana ne ai ba tafiya za ka yi ka ce yanzu na shirya kaya bari in tafiya in je in je kila Allah na guri kaza bari in je wurin ba wato yayin da kake son kai aikin da zai sadar da kai zuwa ga Allah saduwa ce kyau ba shi ne tafiya zuwa ga Allah kenan ba ya ce to akwai wani katin dutse akan hanya wani shirgegen dutse wannan dutse shine ranka rai wata irin wato tabaibayi ne katon dutse ne da zai shiga tsakankaninka da faduwa zuwa ga Allah ya ce kullu sai irin la tariqa lahu illa ala hadha al-jabal ala zalika al-jabal kuma ga matsalan shine babu hanyar da zaka bi ka sadu da Allah ne sai ka bi ta kan wannan dutsen kaga inda a ce akwai kewayi kana iya yin kewayi ko kuma ka canza hanya to babu in dai za ka sadu da Allah sai dai ta wannan hanya sai ka hau ta kan wannan dutsen wannan dutsen kuma shi ne yaron ɗan adam shi ne the hard way the only way hanyar kenan kuma ita ce mai tsanani ga tsanani kuma ita kenan dai hanya sai malam ya ce fala budda an yanta he ilai ta wannan dai hanyar ne kawai idan ka bi za ka iya cikewa zuwa ga inda kake so ka zuwa ga Allah kenan sai ya ce walakin minhum man huwa shaqun alayhi sai dai daga cikin mutane akwai wanda wannan hawa wannan dutsen da ketar wannan dutsen zai zama mishi mai tsanani mai tsanani sai ya ɗanɗana kuɗa kafin ya iya ketarewa amma inda ya ketara ai an ci nasara da ƙyar na sha ya fi da ƙyar aka kama ni amma fa sai ya wahala saboda irin kokari da zai sa da jajircewa sai ya haƙura da kaza sai ya haƙura da kaza kila ya ɗauko nauyi da yawa ya ɗauko kaya ya rataye jaka kila sai ya kai ga makai in haƙura da jakan nan kila ma har kuɗi a aljihun sai ya ga kai bari in zubar da kuɗin nan sun yi min nauyi kila da riga a jikin sai ya ga kai bari in cire rigar nan in yadda shi yi min nauyi abubuwan da zai haƙura da su har ya kai ga ƙetare wannan dutsen suna da yawa wa minhum man huwa sahalun alaihi akwai kuma wanda yake Allah zai kawo mishi abin da sauki sai ka ga nan da nan ya zo Allah ya bashi kazar kazar da kuzari nan da nan ya wuce mun je dutsen kogon shira a maka to kafin kama je inda za ka fara hawa dutsen inda annabi ke zuwa ke bakan shi din nan kafin a bashi annabta a nan ne kogon aka bashi annabta kawai yanzu a ce ka hau dutsen har akwai kwanta akwai kwanta tata da zaka da iya zuwa dutsen to hawa kwanta din kawai ka hau saman inda zaka je inda zaka fara hawa dutsen to shi kanshi tashin hankali ne tashin hankali ne ka ji wannan kwalta din kwalta ne sosai yanzu aka yi tashin hankalin da ke ciki ba kaɗan ba ne to daga yanda lokacin da zaka fara hawa dutsen tako na farko da zaka yi to akwai dai ni dai mun je da waɗansu masu ƙunciya a lokacin nan ɗan yara ne ba su wuce shekara goma sha ba wannan bai wuce shekara goma sha uku wannan bai wuce shekara goma sha hudu sha biyar ba ni ba hawa zan yi ba don na san ba ibada bane hawa ba ibada bane shi yasa ban ma taba marmari da muradin wa'in hudu ɗin ba ban taba ba don na san babu wata ibada a ciki abin da yake ibadan shine sakon da aka ba annabin rike kamkam shikenan ya kwashe ni amma in ka ce za ka haɗin kuma shi ma akwai nau'in wayewa da ka tsafa a ciki don ce ba daidai ba ne amma in kana da lafiya to waɗannan matasan masu kunciya da suka fara hawa dutsen nan a kan idan tako ɗaya biyu uku hudu biyar tun muna ganin su muka daina ganin su sai da suka yi minti hamsin da biyar suna hawa sama minti hamsin da biyar amma da ke masu kuruciya ne haka muke hango shi daga nesa can wancan na gudu wancan haka wani kaji ake kai an kaji ai a guje ba ta hauka kun fahimta sai da suka yi minti hamsin da wani abu suna hawa dutse wurin sakkowa daga lokacin da suka fara sakkowa sai da suka yi minti kusan talatin da tara zuwa arba'in da yake sakkowar da ya sauki to yanzu in aka ce yanzu malam hukuman ka je ka hudu sannan ake kai awa ɗaya da rabi sai ka harka matsayiwa kana hutawa akwai gaba gaba in ma zai hauke ne so kaga akwai wanda yake in zai yi in zai hau din zai samu sauki akwai wanda yake in zai hau sai ya wahala gwargwadon iya irin nauyin da ke tare da kai shi ma abin da ya sa ba za ka iya hawa ba saboda kayi nauyi ba wai nauyi ina nufin lalai nauyi na gangan jiki ba misali shekaru sun ja wane wane wane akwai yawan kuma mutum ya ɗan samu nauyi na gangan jiki to shi ne nan ibn qayyim ke bayani cewa ga masu saduwa zuwa ga Allah akwai wanda yake cikin wahala zai kai sai ya jajirce yayi yayi yayi kaman yana yi akwai kuma wanda yake Allah sai ya hore mishi cikin sauki sai kaga yayi sai malai cewa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alayhi duk fa abin nan mai sauki ne amma ga wanda Allah ya sauke ne sai ya ce wa zalikal jabal yana kawo misalan ne yana kuma shigo da manufan shi a ciki kun gani ba wai ya kawo misalin ne sarmadan kamar yadda wancan malamin ya kawo ba shi yana kawo misalin ne in ya zo ta gaba sai dan tsaya sai ya kawo wata manufa a wurin tukune tusa wata manufa sannan a ci gaba sai ya ce to wa zalikal jabal wa fi zalikal jabal a cikin wannan dutse da sai ka ketare shi akwai audiyatun akwai kwazazzabai ba wai kawai sun guldutse ne in kawo ka taka can ka taka can ka taka can ba kwazazzabai ne a cikin tudu da kwari da ƙananan duwar wasu da manya-manya da tudu da kwari da rami da waye su ne kwazazzabai ai to akwai irin wannan audiyan wa shu'u akwai ƙananan hanyoyi kaga yar hanya yar karama kana zuwa sai kaga ta tuke a nan sai ka dawo baya ka sake ɗaukan hanya sannan ya kai ka akwai ire-iren waɗannan hanyoyin da yawa yankaku wa aqabat akwai wahalhalu da tabaibayi ne yawa a cikin waɗannan a cikin wannan hanyar wannan dutsen ba kawai hanya ne sambai ba sambai bane akwai aqabat akwai abubuwa na wahalhalu akwai gaban da sai kaga wani dutse daga can ya yanke sai ka duro akwai gaban da zaka ga wani dutse daga ƙasa ya yanke sai ka kakkama ka kakkama ka kakkama ka hu wa wuhud akwai sunkuru ko sunkuru sunku menene sunkuru ne ko sunkuru ne sunkuru ne ko sunkuru sunkuru akwai sunkuru a cikin wannan duwatsun kar ka ɗauka duk abin da ke gaban ka kana gani duk abin da ke bayan ka kana gani akwai gurin da yake a rufe yake duhu ne ma wurin sai dai ka bubbuda ka bubbuda ka bubbuda ka bubbuda ka wuce wa shuku ko kuma wa shau akwai kayoyi a hanya ba hanya ce mai sauki ba akwai kayoyi wa ausaj akwai kuma irin kayoyin nan na ƙasa akwai kayoyi kasa akwai wata akwai ganye da zaka ga ganyayyaki masu kayoyi wanda suke yawo a ƙasa me na sauki tsida sunanta tsida ganye ne a ƙasa amma tana ɗauke da ƙayoyi to duk akwai su akan hanyar wannan dutsen wa ullayiq ina irin sai ka shiga daji sai ka ga itaciya kamar a ce kuka a cikin kukan kuma sai ka ga waɗansu murtakakkun jijiyoyi sun mun mamaye ta me na son shi sai aka kauce wannan ai kauce ai to kaucin kenan amma ka gansu murɗaɗɗu masu ban tsoro ka gansu murɗaɗɗu sai ga wani ma yayi girman hannunka ya shiga ta can ga itacen ya fito ta can ya shiga ta can ya shigo ya fito ta can bi ma'ana ma abin kallon gurin ma da maso wa shibrik akwai kuma irin kayoyin nan busassu wajen ana so ka halatto da irin haɗarin da ke kan hanyar ga duk wanda ke son ya sadu da Allah sai ya keta waɗannan hanyoyin waɗannan matsalolin ba da shibrik busassun kayoyi to sai ma da yake cewa wal har ‘yan fashi akwai akwai gaban da za ka je akwai ‘yan fashi masu neman fashin imani ai tun anan kafin mu je da nisa za ka gane misali akwai ‘yan fashin imani yahudu da kirista da sauran ashararai da hatsabibai su ya za a yi ka lalace ya za a yi ka barbaɗe ka tambaɗe ya za a yi ku tare a cikin bannan yaqta'una tariqa ala sa'iri su suna yanke hanya ne ga duk mai nufin ya sadu da Allah wala fi yaman ahlul laylil mudrijina musamman waɗanda za su yi tafiya da daddare sun fi fuskantar haɗari to a ce ga wani zai tafiya da daddare ga kuma irin dutsen da zai hau dutsen gashi ƙato a cikin dutsen kuma akwai irin waɗannan matsalolin ba wa kawai dutse ne da za ka shiga ka fita cikin sauƙi ba to malam da ya dan kawo wannan gaban sai tsaya ƙara wani ta'ayi sai ya ce fa idza lam yakun ma'ahum ujatul imani duk wanda tafiya ta kama shi kuma zai fada cikin irin wannan hadarin to idan fa ba yana da tattali na imani ba wa masadifal yaqini da fitullu na yaqini da ilimi duk inda kaji ana maganar yaqini to ka hado da ilimi a ciki saboda ba a taba samun yaqini sai ilimi ya inganta wa masadifal yaqini akwai fitillu na yaƙini tattaƙiru bi zaitul ikhbati wato mai da za a rika hura wannan fitillin da shi shine al ikhbat kaskantar da kai ga Allah da kaunan Allah da girmama Allah fahimta shi kila an fahimta shine fitillan shine shine man da ake hura wannan fitillan to in mutum bai samu wannan ba ga imani duk abubuwan da ake yi na tattalin imani kai tattalin ka kuma samu fitillan da za ta haska maka hanya menene fitillan ilimi da yaqini sai ka zama mai ilimi kuma ka zama ka natsu da Allah ka natsu da dokokin Allah baka shakka baka tababa baka jin akwai rufa rufa kana da cikakken yaqini tsakankanin ka da Allah da manzon Allah da littattafan Allah da ran tashin alkiyama da kaddaran Allah kana da wannan cikakken yaqini ga kuma shi wannan fitillan da ka samu rechargeable ɗinta shi ne al'ikbat irin yadda kake girmama Allah akwai girman Allah a cikin zuciyarka akwai ƙasƙantar da kai a cikin zuciyarka akwai san Allah a cikin zuciyarka to a wannan lokaci to za ka iya haya waɗancan domin in ka je yadda yake da inda yake da duhu ga ka da fitilla in ka je inda yake da wahalhalu ɗaya ba kewanka da Allah da kusancinka ga Allah da wane da dusuwar taimake ka sai ma ya ce wa illa ta Allah kad bihim tilkal mawani in baka samu wannan tattali na imanin ba baka samu wannan fitillan ne yaqini da ilimi ba baka samu wannan kaskantar da kan da san Allah da girmama Allah ba to duk waɗannan matsalolin da aka faɗi a bayan sai sun mamaye ka وتشبكت بهم تلك القواطع wa'annan masu yanke tafiyan masu yanke hanya sai ka shakuɗe da su kuma kana shakuɗuwa da su ka tabbatar da tafiyan nan ba za ta yi ba wane ne zai je fada cikin irin waɗancan matsalolin kuma ya daure ci gaba da tafiya yanzu kawai ka tashi za ka je abuja kana jin an ce maka a hanyar ana fashi sai ka dawo yan fashi kaɗai akwai yawan yan fashin nan kawai an suka karɓi kuɗin ka su baka ka tafi a gidanka amma yan fashi kaɗai na sa mutum ya juya tafiya ya fasa tafiya ya kamo hanya daga Legas ya zo gurin lakwaja ya ji an ce ga yan fashi sai ya gwammace kwana uku hudu a lakwaja sai ya samu hanya sannan ya dawo to ballantana hanyar da za a ce maka ga ban tsoro kungurmin daji za ka shiga kuma kai kaɗai kuma dajin ja ƙayoyi gashi sai ka bi ta dutse gashi sai kai kaza sai kai kaza sai kai kaza wane ne zai daure ci gaba da tafiyar nan to amma in akwai tattali na imani akwai fitilla na ilimi da yaqini ga kaskantar da kai ga san Allah ga girmama Allah to mutum zai iya wannan tafiyar wa halat bainahu bainahum wa bain sayr to idan waɗannan matsalolin kuma suka zo sai ka ga sun sha makantar tsakanin bayi da tafiya sai ma da ce fa inna aksara sa'ilina fi galibin masu tafiya a cikin wannan tafarkin raja'u ala aqabin sun dawo ba su kai ba subhanallahi subhanallahi akwai musulmi wanda yace musulmi ba dai yana cewa kenan yanzu na zaƙi na zaƙi zan yi tafiya zuwa ga Allah ba to akwai wanda ba sa kai ba waɗannan matsalolin da ke kan hanya sai ka ga mutum ya ga kawai shi ya takura ma kanshi ana hada-hadan duniya ya takura ma kanshi yana zaune cikin talauci kai in fa abin nan sai an haɗa fa da kidnapping neman fara kidnapping din nan kawai in abin nan sai an haɗa da yin luwaɗi ni ma fa mutum sai tunanin ya fara luwaɗin nan in abin nan fa sai an rika bin bokaye shi ma sai tunanin ya fara bin bokaye ne gashi wani muna tare da shi yanzu ya zama honorable yanzu ya yi arziki ya tara kaza ya sai gida iri kaza ya gina kaza ya auri mace iri kaza sai dai kaji an ce zai je dubai sai dai kaji an ce zai je australia sai dai kaji an ce za su tafi ingila mu muna nan talauci ya addabi mu kawai kullum dai muna masallaci kullum muna makaranta za mu ci masallaci ne za mu ci makaranta ne kai ni ma dai bari in baza in bazama sai ya bazama Allahu akbar ya koma da baya ya kasa tafiya ya kasa tafiya wani ya gajen ni kawai in ta takwara ma kaina wani sai ka je makaranta don ka je makarantar ma me za ka yi na sallah dai alhamdulillah mun samu mun samu dai na sallan nan da iyakanta kenan dai na sallah shi bai gane sanin Allah yana da tasiri har auren mu'amala tsakaninka da Allah wurin ibadunka ba akwai wani tafi mafatihul lirrizq wanda da yake kawo bambanci tsakankanin mai ilimi da jahili ya kawo ƙofofi da yawa masanin Allah ya san hanyoyi masu sauƙi wanda suke sadabawa da Allah mun yi waɗansu a cikin karatun kitabun tauhid amma jahili ba dai san hanyoyin da ake saduwa da Allah cikin sauƙi ba shine sai kaga wani jahili ya ɗauko shirgegen shirbi mai dubu an ba shi lazimi sai ya ja ya lafi guda dubu ɗari da goma sha ɗaya ya zauna ya laɗefu ya laɗefu ya laɗefu tun yana kuɗi da kyau ma ya koma yana bankoran shi ririta kai ko a matsayin ka na mai ilimi ka je makaranta ka san cewa in ka zauna bayan asubahi ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ka faɗi wannan su hudu duk ya kosar da kai daga wancan jahili da malami ba su daidai ba za su daidai ba jahili yana tsaye ana sallah sallan ya wato kila yana fama da ciwon kafa abin ya addabe shi ya gundare shi ya rasa nayi ya ta mutsu mutsu ya ta mutsu mutsu a gama sallan da kyar sallan ta fita a ran shi ba kiman sallan a cikin zuciyarsa in malami ne yana jin ya gajiya kai gaban gajiya sai ya rauna ba shi kenan ba sai ya sallan cikin nishadi da tsoron Allah da kusuri kuma sallanta amfani shi shi kuma wancan yayi wahalan banza ba shi da ladan Allah idan jahili ne ya tashi zai sadaka sai ga abin da yafi kamata in sai kulkuli in kira almajirai ko an bashi guda biyu don Allah in mutum ya ci kulkuli biyu zai amfane shi ba zai amfane shi da komai ba amma idan malami ne ya tashi zai sadaka sai ya ga bari in nemi wani malami ne wa'azi zuwa ga Allah idan na bashi ya ce ko shi ya karanta da ɗaliban shi guda ɗari ɗaliban nan kowa ƙila yana da ɗalibai ɗari za su a wannan lokacin kamar ka ciyar da mutum dubu ɗari ne kaga wannan jahili bai kama da malami to haka al'amari ne to shi wani yana nan yana ganin shi to me bambanci na da ba dai masallaci muna da zuwa masallaci ba to ai akwai bambanci akwai bambanci da yanda zuciyan bayi ke karyewa idan suna son tafiya zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai bambanci mai yawa to shine sai malai yake cewa waɗansu da dama sun dawo da baya lamma hajazu an qata'ihi yayin da suka kasa yanke waɗancan matsalolin wa qatihani aqabatihi suka kasa tsallake waɗannan wahalhalu din sun dawo da baya sai malam ya ƙara ta aliki yace wa shaytanu ala qullati zalikal jabal ka sake dawowa da wancan misalin da dutsa ga dutse ƙato ga kuma waɗancan matsaloli da ke kan dutsen to in ka je can kololuwan dutsen kuma can saman dutsen wa shaytan ga shaytan can yana zaune ala kulli kadhalika jaba can kololuwan dutse ai a ala can kololuwan dutse shi kuma aikin da yake yi yuhazziru an-nas min su'ulihi wa irtifa'ihi yana tsoratar da mutane kar kai gangancin ka ce zaka hawo saman nan ni ma na hau ban ji daɗi ba na gamu da matsaloli in ka zo guri kaza akwai matsala iri kaza ya ƙara zuzuta abin ya ƙara zuzuta ya ƙara bunƙasa matsalolin har abin da ma babu sai ya faɗi wa yukhawwifuhum minhu yana tsoratar da mutane akan kar ku hau dutsen nan fa yattafiqu ko sai ya dace mashaqqatu su'udi dama can hawa dutsen yana da wahala sannan wa da zalikal mukhawif ala qillatihi ga kuma a kololon dutsen ga wani yana zaune yana tsoratar da kai in aka yi rashin dace aka sami wa da'fu azimati sa'iri wa niyyatihi kai kuma dama kana da rauni dama niyyar ka ba ta karfi sosai ba fa ya tawalladu min zalika linqita wa rujua a wannan lokacin ne sai ga mutum ya ga kai in hakura kaji ba zan takura maka ina ba ai ai addinin musulunci mai sauki ne shi ne ce addinin musulunci mai sauki ne yana nufin duk hukunce hukunce da dokin dokokin Allah da gyaran zukata da tsaftace rai shi kare matsa makan shi addinin musulunci mai sauki ne sai ka ga mutum ya sakin ma kansa zuciyar shi ta abin da ta ga dama babu wanda ya isa ya hana shi babu wanda ya isa ya kai shi malai ce wal ma'asum man asamahu Allah kubatacce kawai shine wanda Allah kubutar da shi Allah ka kubutar da mu malai ya ci gaba ya ce wa kullama raqiya sa'ir fi zalika jabal duk lokacin da mahayin nan ya ci gaba da hawa wannan dutsen ishtadda bihi siyahu al-qati' sai wancan shedanin ya ƙara kururuwa wani na gaya maka karka zo kar ka hawo dutsen nan kar ka zo akwai matsaloli akwai mutuwa akwai halaka akwai kunci akwai wani wata hadiru wata khuifu ya ƙara tsoratar da bawa yana nisan tashi da hawa wannan dutse fa idza qafa'ahu amma idan Allah ya taimaki bawa ya yanke wannan duka wahalhalun yayi watsi da kiraye-kirayen shedan din nan yayi watsi da wannan tsoratar da shi din da yake yi wa balaga kullatahu bawa ya hukuloluwan saman dutsen a lokacin nan in qalabat tilkal makhawifu tilkal makhawifu kulluhunna amanu amana ko sai ya kasance dukkan ababen tsoron nan da ya gani a hanya da wancan kururuwan da shaidan ke mishi duk a lokacin nan kuma sai ga ashe duk ƙarya ne ashe aminci ne kawai wani daɗi da walwala ne ke cikin kan wannan hanya wa hina irin ya solo sai a wani lokaci kuma an riga an hukunta in ka ji ana gargada ai ba a hukunta ba ko amma in ka hukunta sabon kwalta irin waɗannan kwaltan da aka yi mana a garin nan in ka hausa har za ka ji ma kana wani zaki kana wani abin nan lashe baki a kan to in ka ji ana gargada ba a hukunta ba to yanzu an riga an hukunta sai tafiya wa tazulu anhu awarid at-tariq kuma a wannan lokaci duk wani abin da ke bijiron bawa akan hanya ya hanan bawa tafiya ka riga ka wuce su wa mashaqqatu aqabatihi da wahalhalun aqabatiha da wahalhalun tafiyan duk ka riga ka wuce su wa yara tariqan wasi'an amina a lokacin nan ne kuma bawa duk ya riga ya gama wancan yakin da shedan da san duniya da girman kai da waɗancan cututtukan na rai su ne ba ake magana waɗancan wahalhalun da muka yi magana a baya kun gani waɗancan abin da mala ya kawo da ƙayoyin nan da wai su ne waɗannan cututtukan na rai dai da muka yi magana na girman kai sha'awa bin san rai kyale-kyale munafinci wane ne wane ne su ne muke magana a baya su ne waɗannan matsalolin to a yayin duk kaya ƙi zuciyanka ka gama da su kuma Allah ya ce muke ka to a lokacin nan sai ka ga saduwa da Allah kuma sai ta daɗi yufdi bihi ila almanazili wal manahil a wannan lokacin kuma in ka fara tafiya sai ya isar da kai zuwa ga ainihin gidan da kake nema ya isar da kai zuwa ga makwarkwada ruwan da kake nema wa alaihi al'alam kai a hanyoyin ma ga yana an yi rubuce rubuce ba maganin yanzu lalibi za ka rika yi ba in ka je guri kaza sai ka ga an sa maka ga hanyar takawa ga hanyar bin sunna ga hanyar kaza kamar yadda kake gani a hanyoyi sai kaga an sa maka Kano 150 km ko in kana cikin tafiya ka zo Lukoro sai kaga an rubuta Lukoro ka cinye kilomita kaza in ka matsa tashan yari sai kaga an rubuta maka in ka je daga tsalle in ka je wane in ka duk sai ga ana rubuta maka ba wani wahala kana zuwa Kano sai kaga an sa welcome to Kano Church ko ko ba gane ba kana shiga Kano sai ka ga wani aro sai ya ce maka hotoro nan sai ka ga ya ce maka BUK nan sai ka ga ya ce maka kaza shikenan in ka samu irin wannan ai ka samu gata to duk wanda ya yaki waɗannan cututtuka na rai din to haka bin Allah ke zama masa cikin sauki wa fihi iqamatu kuma an riga an tattala abubuwan da za su bada jin daɗin rayuwa qad uiddat li rakabar rahman an tattale su ga bakin mahalicci Allah subhanahu wataala sai mal ya ce to fa bainal abdi wa bainas sa'adati wal falah al-imam ibn qayyim ke ne ce to tsakankanin bawa da cin nasara da gamdakatar a duniya da lahira yana da bukatuwan quwwatu azimati sai ka yaƙi zuciyanka da gaske zuciyan ta zama da gaske take yi wa sabru sa'atin sai ka yi haƙuri na awa ɗaya menene haƙurin awa ɗaya kamar yanzu daga ƙarfe bakwai kowa ya sanya ma kanshi zai haƙuri ya bi Allah zuwa ƙarfe takwas zai haƙuri daga saɓon Allah zuwa ƙarfe takwas duk jarabawan da Allah ya jefa masa na rashin lafiya ko talauci ko wani ko wani zai haƙuri daga nan zuwa ƙarfe takwas in ka kai takwas ɗin ka sa ma kanka to zan yi haƙurin kuma awa ɗaya zuwa ƙarfe nawa kenan in ka kai tara ka samu kanka zan haƙurin awa ɗaya zuwa nawa kenan to daga goma zuwa sha ɗaya daga sha ɗaya zuwa sha biyu tun tufa awas ɗinka sai zama da haƙuri kun gani shi ne ma da yake cewa wa shaja'atu nafsin sai kuma ranka ta zama tana da shaja'a ba duk abin da ya zo ma ranka ka ce shi kenan to je ki duk abin da ya zo ma rai je ki ba haka ake mu'amala da rai wani lokaci abu zai zo ma rai sai ka takura ta ka hana ta yau tana jin cin nama ne tana jin cin tsire sai ka ce to ba za ki ci tsiran ba ba za ki ci ba kowane ba za ki ci ba balle kana tsire an hana kawai don ka takura ran ka horar da ita ka ladabtar da ita ka tarbiyantar da ita wani lokaci sai ka jira tana gaya maka kai fi shi fanka ma ai ka fi shi ka fi shi ilimi ka fi shi kuɗi ka fi shi kaza ka fi shi kaza walakanta shi sai ka ce maran ba za ka walakanta shi ba sai ka bi shi ka mutunta shi ka girmama shi na taɓa ba da misali a nan shehu usman bin fodiyo an ba da labarin cewa wani ya zuwa wuce gaban shi da takalmi sai zuciyar shi ta fara gaya masa cewa to wannan ma koma dai bai san ka bane ya kusan kai ne malamin nan ga ɗaliban ka ila bai san ka bane ya kamata a gaya mai ko kai wayo sai shehu ya ce a kira wancan mutum sai kira shi ce kai ba Allah ya ce eh ya ce zo ya mutu sai ya kwanta sai ya cire makwallin rigan shi ya ce taka kirji ne ya ce ana zasa nan taka kirji kuma subhanallah ya ce wallahi sai ka taka ana zafa ta malam na tuba in laifi ne a yafi ya ce sai ka taka ya je tabbatar da gaske yake yi ya cire takalmin ya ɗora hannun shi kafan shi a kirjin malam ya zai cire takalmin ya ce ba za ka cire ba da takalmin ba ka taka ya taka kirjin nashi da takalmin sai ce to tafi Allah ya ma albarka dalibai suka shara gata na wannan karatun ba mu gane shi ba a mana bayani shi ne ke gaya musu ai raina ne ke gaya mun cewa wannan yare na ya wuce gaba na takalmi shi ne bari in nuna maran fata isawa shi ne ya ce to a zo a taka ta sai ni kun gane akwai yanzu mutumin da in baka ce ranka shirya ɗaya zai amsa ba akwai wanda in ka kanshi in baka ce dakta ba dakta kawai ka gan shi misali sunan shi ibrahim a ibrahim sai ya fara jin washinka sai ya tambi abokin shi wadda san an bani kwali na bane har an yi conversation an yi waye an yi waye a ce mishi ya sani shi ka gani suna yan hasada daktan nan waye ce mun daktan ba zai ce ba amma yana zuwa ka tambaye shi a ina ka gani sai ce an yi karatun bukari shi bukari shi ba za a ce mishi ba shi ba malami bane al-imam al-bukhari bai tantance a ce mishi al-imam ba bukhari ai karatun bukhari za mu karatun bukhari kai ka tsaye buhari an gonku ne ai akwai hadisi a cikin muslim ko ba ka bane abu dawud ya kawo hadisi ibn hajar ya ce ibn hajar to ibn jabal ana ka faɗi ibn jabal to amma shi in baka ce mishi dakta ba balantana ba in ya kai pro subhanallah baka ce pro ba a ainihin binka ya fi girman wanda ya sha wuyu a wurin shi amma to shi ne malin ke cewa to sai kaya kiranta ba komi take so za ka ta yanzu tana kan ce bacci ne da daddare to ka kai karfe hudu to a takura ta ba za su yi baccin ba kashi ta shi ke kusanci Allah to irin wurin da ake mare kenan wa sabatu qalbin sai zuciyanka ta doge sosai yau sai ta doge kada kasance ogan ka zai iya canza maka manufanka akan hanyar ka na saduwa da Allah ogan ka yace Allah dube ka ka bar wani gemu ka je ka ci gemun nan a oga aikin office daban aikin Allah daban mu haɗu inda muka yi ittifaki amma wannan gangan jiki na ne kamar yadda kai ma oga ban ce maka kai ma gajarta ce maka yawa ka je ka tsara ba to kai ma ba za ka ce mun je a su gemu ba ai duka wannan wani abu ne wanda yake baka da hannu a ciki ne ma ba da hannu a ciki kowa ya ji da kanshi kawai yawa misali sai mala ya ce wal fadl bi yadi Allah yutihi man yasha wallahu bil fadl al azim Allah ka ba mu cikin falalan ka to shi mala Abdul Razzaq sai cika shi bayani sai ce wa hadha al masal yubayyinu lana halan nafs aidan shi ma wannan misali yana gaya mana sifan yanda rai take wa annaha ta ta ta duniyan sahibiha ila ta'ahudin tana da bukatun ma'abocinta ya rike wuta sosai ya rike bibiyanta wa mu'alija wa mu'alaja yana da bukatun ya ta magance cututtukanta wa mudawa ya ta magance matsalolinta fa in lam yajidha fa in lam yajahidha bi tariqi shar'i idan bawa bai yaƙiran shi ta hanyar da shari'a ta shar'anta ba wa yasbir ala zalika ya kuma haƙuri akan wannan tafallatat min wa bayya'at to a lokacin nan sai ran yana ji yana gani tafi karfin shi ta kozarta waɗannan misalai guda biyu kenan da waɗannan jigajigan malamai suka bada a kan da haka Allah ka taimake mu gurin gano cututtukan rayuka mu yaƙe su mu magance su Allah ka taimake mu gurin gano hanyoyin tsaftace rai da zuciya mu tsarkaka mu tsaftace zukatan mu Allah ka ba mu kariya daga dukkan shedan daga dukkan wani tabaibayi da zai hana mu zuwa saduwa zuwa gare ka insha Allah ta'ala karatun ƙarshe in Allah ya so muna fatan sati mai zuwa da fatan Allah muka sarki ya mana muwafaka insha Allah ta'ala idan muka gama karatun littafin sai mu dan yi ta'aliqat haka dan uwa masu ta'aliqat sai mu saboda mu gudu tare mu tsira tare abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk